إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد to gashi za a fara karatu amma littafan ba su samu ba fa har yanzu mutane duk ba su samu ba za a iya farawa ko a daga gobe a saboda kai kana da nutsu kuna da eh littafin ya yi wahala sai da muka yi magana har masar yanzu wayan ake ɗaɗɗan samu shi ne su aika kaduna su aika sakwato wayan da aka samu shi ne ake duk mutane da yawa ba su da shi kuma ana ganin ba a sun abar su baya in aka yi hakuri zuwa gobe ba zai yi ba ko dai a ci gaba da a ci gaba waɗanda ba su da littafi ba da shi ta samu a haƙura zuwa gobe ko a yi karatu bismillahir rahmanir rahim malam ya ce bismillahir rahmanir rahim wa bihi siƙati wa raja'i al'imamul bagawi kenan hutuban da ya fara littafinsa kenan ya ce alhamdulillahi lalazi lam ya tafi waladan ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي أجز الحامدون على القيام بأداء شكر نعمة, نعمة من نعمه وكلت ألسنة الواصفين عن بلوغ كنه عظمته an gani ko sai ce wana shahadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shahada kenan ko kalma wana shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-bashir an-nadhir الداعي إليه بإذنه السراج المنير أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة ووفقنا بفضله للاتباع وعصمنا برحمته من الابتداع وصلى الله على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين في كل ساعة ولحظة على دوام الأبد ما لا يدخل تحت العدد ولا ينقطع عنده المدد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وإترته وعلى متبعي سنته وأهل إجابة دعوته بمنه وفضله وسعة رحمته أما بعد فهذا كتاب في شرح السنة وأن التافي نيأتكم بيان السنة يتضمن إن شاء الله كثيرا من العلوم من علوم الأحاديث yace ya saka ilimin hadisai iri-iri a cikin wannan littafi muka fara karatu za mu fara ganin abin da yake nufi wa fawaid al-akhbar al-marwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min halli mushkilaha wa tafsiri gharibiha وبيان أحكامها يترتب عليه أحكامها أحكامها يترتب عليه من الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغني عن معرفتها المرجوع إليه في الأحكام والمعول عليه في دين الإسلام sai ya kawo hukuncin fikihi da matsaloli da duk mai neman ilimi wanda ake dogara a kansu a gari su ana tambayin su wata ba za su wadatu gabarin shi ba suna bukatar shi ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمدت عليه السلف إلا ما اعتمده أئمة السلف yace ba abin da na sa cikin littafin nan sai abin da manyan malamai suka yadda da shi suka yi aiki da shi allazina hum ahlus sana'a wanda suke su ne ahlus sana'a wannan ilimi na hadisi da na shari'a da na fi su ne waɗanda suka rike wa suke yin wannan abin suka kware suka fi kowa kwarewa a ciki المسلم لهم الأمر من من أهل أسرهم وإن ديك زامن سدو أميك ويا أن سلم أمس duk matsala ta tashi su ake nema fa rayuwa ba ta taba shiga cikin hali ba kamar yadda suke cikin hali yanzu kowa malami ne kowa mai hutuba ne kowa mai wa'azi ne kowa mai fatawa ne kowa mai fada ne to sai komai ya rike ma ba haka bane ba sai komai ya rikice ma kowa kuma aka rasa ya za a yi ba kuma wanda ke da niyan ya janye wa ma auda ohu kutubahum fa amma ma aradu anhu min al-maqlubi wal mawdu'i wal majhuli amma duk hadisan da suka bar shi na maqtu'i na mawdu'i da maqlubi da maqlubi da mawdu'i da majhuli wattafaqu ala tarkihi suka hadu akan a bar wannan hadisin faƙar sun tulkita ba an hana kiyaye wannan littafi ban saka waɗannan ba a ciki shi yasa an karke yin sharhi sunna lil bagawi kamar da hankali zaka kore cikin ilimin hadisi kuma zaka ga hadisan da kake aiki da su duka babu ko shakka a ciki kamar yadda zamu gani insha Allah wa ma lam azkur asanidaha min al ahadisi fa aktharuha masmu'a yace ahadisan da bai ambaci sanadin bai ambaci sanadin su ba da yawa haka ya jiyo su wa'ammatuwa fi kutubil a'immati yace da mafi yawancin su suna cikin littafin manyan malamai Buhari Muslim Tirmidhi غير أني تركت أسانيدها حذرا من الإطالة yace abin da yasa ya bar sanadin saboda kar ya tsawaita ma mutane wa'timadan ala naqlil a'imma wa inni fi akthari ma awradtuhu bal fi ammatihi muttabi'un ya ce duk abin da na kawo ni mai bi ne ba mai fita da ba ne illal qalil allazi la hali bi naw'in min ad-dalil sai dai abubuwa kaɗan da suka ga nake ganin cewa abin da ya kamata a rinjayar da wannan ko wannan magana ta fi rinjaye to ni kan bayyana ra'ayina a ciki fi ta'wili kalamin muhtamalin wace wurin fassara magana da ke ɗaukan ma'ana biyu ko uku au idahi mushkilin au tarjihi qawlin ala akhar إذ لعلماء السلف رحمهم الله تعالى سعي كامل في تأليف ما جمعوه ما جمعوه yace ai manyan malaman salaf suna da manufa cikin littafin da suka tattara duk baki daya don a hadu ne a warware al'umma matsaloli ba a ƙara ma mutane matsaloli ba wa nazarin sadiqin lil khalaf fi ada'i ma sami'u wal qasd bi hadha al jam'i min wuqu'i kifayati bima amiluhu to me yasa da kace akwai manyan malamai da suka yi abinda suka yi kuma ya wadatar to me yasa kai kuma kai shine ce abinda yasa nayi shine wa husulul ghaniyat fi ma fa'aluhu al-iqtida'u bi af'alihim ina koyi ne da aikin su ayyukan su wal intizam fi silki ahadi tarafayhi muttasilin bi sadr an-nubuwa والدخول في غمار قوم جدوا في إقامة الدين kowa ya zo yana koyi da na gaba da shi ne kuma ya yabe shi ba zagi ake yi ba kushe su ake yi ba don kai kafa kanka ba shi yasa kowa yake kafo ya kasa kafuwa wacce ta hannu fi ihya sunna wanda suka kokari a cikin raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shagafan bihim saboda ina son su wa hubban li tariqatihim da son irin hanyar da suka yi bin yada addinin Allah وإن كسرت في الأمل أن وإن كسرت في الممل أما بلغ سعيهم كودا يكبن كي إيا إيان دسكبا طمعا في موعود الله إنا ساري تكين الكورن الله نوان دهي كذا الله زي باش كذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم akan harshen manzonsa abinda Allah ya fada akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine me almar'am almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so Buhari yana wato wannan hadisi wali anni ra'aitu alamad dini adat ila durus yace ai naga alamomin ilimi sun fara karewa ba abinda aka sani da shi ba shi ake yi ba yanzu وغلب وغلب وغلب على اهل الزمان هوى النفوس mutane kuma son zuciya ya rinjaye su walam yabqa min ad-din illa ar-rasm ba abin da ya saura na addini shi ne zane alama addini amma ainihin addini an bar shi wala min al-ilmi illa al-ism haka kuma babu ilimi shi suna hatta tusawwira al-batilu inda akthar ahli zamani bi surati al-haqq har aka sufanta batili abinda ba shi da kyau a ce shine mai kyau a daga abinda ba shi da kyau a ce shi ke da kyau a kaskantar da abinda yake da kyau shi yasa kowa ya samu kanshi cikin halin da ake ciki ya sa manyan malamai cewa suke yi Allahumma abrim li hadhihi al-ummata amra rushd yu'azzu bihi ahlu ta'atika wa yuhanu bihi ahlu ma'siyatika abinda suke fada kenan Allahumma abrim li hadhihi al-ummata amra rushd yu'azzu bihi ahlu ta'atika ويهان فيه أهل معصيتك الله كشري من مت الأمة يودنا الأمة الأمر إن زيزو أنا جرم وما ما سبين الله ما سو الديني أنا كسكن تدا فاسكي ما سو أرنا ما سو ما سو سابو تو ينزو أبين أكس أكساش أكي su suka fi karfi suke da kudi suke fada aji har aka zo kowa na tsoron su ce abin da suka ce wal jahli bi suratul ilmi wa zahara fihim تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزئه من العباد Allah ba zai karbi ilimi ba da ya cire shi cikin bayi ba baki daya a tuya ake yi walakin yaqbadu al-ilma bi qabd al-ulama'i Allah yana ka dauke malamai ne wannan malami ne ya kware ya mutu wanda zai zo ya gaje shi bai san komai ba hatta idza lam yabqa lam yubqi aliman har in aka zo Allah bai bar wani malami ba ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su ɗauki shugabanni da masu malamai masu musu jagoranci jahilai fasu ilu tutun da an ce shi ne in an tambaye shi zai ce bai sani ba sai ba da fatawa ko kaka fa'aftau bi gaira ilmin fadallu wa aban an fahimta wannan maganar walan ma kana al'amru alama wa saftuhu lak aradtu an ujaddida li amri al-ilmi zikran ka abinda na faɗa maka haka ne shi abinda nake so shine zan sake jaddada al'amari na ilimi ne abinda aka sa din nan na dawo da shi la'allahu yunashitu fi raghi yanshatu fi raghibun mutarabbih aw yanba'isu lahu waqifun mutasabbit fa akunu kaman yas'a li iqad sirajin fi dhulmatin mutabbaqa fa yahtadi bihi mutahayyir aw yaqau ala at-tariqi mustarshid فلا يخيب من السعي سعيه ولا يضيء حظه والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبي ونعم الوكيل an ji abin da ya faɗa ko to za mu karanta hadisi na farko sai mu gani mu kama shi da shi mu gani ya cika alkawarin shi insha Allah قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله يتي أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب الحميدي ياتيك القورين دي me a cikin wannan zai kawo mai riwaya ya kawo sunan shi da lakabin shi da nisban shi ba za ka sha wahala ba babban ilimi ne cikin ilimin hadisi saboda wani ahmad muhammad ibrahim kaza ba haka bane ba in an kawo su duka baki daya kana zuwa ba wahala shi kaje ka nema inda yake amma ka ce ahmad ko ahmad muhammad ahmad muhammad sun fi dubu suna da yawa ka je ka yi ta wahala ka kasa ganewa ma wane ne a ciki yaya ake a gane sai ka duba cikin wani tabaka ne to cikin tabaka ma suna da yawa wane ne cikin dangantaka suna alkanawi a cikin kano akwai irin su da yawa ya za ka yi ka gane to sai ka bi manyan malamai shi ne sai su ce maka wannan ai shi ake nufi wancan ba shi ba ne saboda lokacin da ake yin wannan karatun wancan baya amma duk sun rayu lokaci daya su sai wannan manyan malamai ai kaga shi ya hutar shi ka ko قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو, أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الأصفهاني zai kawo sunan da dangantakarsa ne kawo nisba حدثنا إسماعيل ابن إسماعيل الإسحاق القاضي قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي المالكي كده أم مالكي aka gani dama mun ce dukkan su baki daya in suna da hadisin da za su rawaito shi su baje sanadin su gani duk sanadin da akwai imam maliki ci da shi suke farawa kaga da shi ya fara ko saboda imam malik a gurin su in sanadin da imam malik ke ciki sanadin na da daraja ta musamman eh har aka zo masu riwaya in aka ce ai maliku ya rawaito wajen wane to karka bincike shi malik rawaito kasance imam malik ya rawaito hadisi wajen shi ya hutar sheka da kankanin abu imam malik ba sa yadda da shi an malikin an yahya bin sa'idin daga imam malik da yahya bin sa'id al-ansari da yahya bin sa'id sai ya ja birki anan wa hawwala sanad wannan hadisin ya je wannan makaranta ya rawaito shi kuma ya je wata makarantar ya rawaito hadisin shi kawo wannan sanadin shi kuma ya canza hanya zai kawo wancan sanadin za a ga sanadin imam malik ya fi gaji ya fi gajarta wannan sanadin akwai tsawo kaɗan akwai mutum uku ko biyu a tsakani wa hawwala sanad sai canza hanya kuma qala wa akhbarana abubakar muhammad ibn abdullah ibn abi tauba al-kushmihani al-kushmihani wal lafz lahu qala haddathana abu ahir muhammad ibn ahmad ibn al-harith قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباني duk abin da zai sa ka kasa fahimtar mutum ya futa shi ka sai kawo qala akhbaran haddath akhbarana abu abdurrahman abdullah ibn mahmud qala akhbarana abu ishaq ibrahim ibn abdullah al-khallal qala akhbarana abdullah ibn al-mubarak an yahya bin sa'id al-ansari kenan عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ألقبة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب sanadin duk ya tuke ina duk hanyoyi guda biyun da aka so in za ga lura wannan hawala sanad na biyu za ga mutanen da ke ciki sun fi yawa da mutanen rijal imam malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innama innamal a'malu بالنية, بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه كافي مشكلة شرح حديث سيتي هذا حديث متفق على صحته ما يمك أنا يا تكيت لمك وحلا أخرجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج القشيري في الصحيحين عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وأخرجاه من أوجه أن يحيى بن سعيد الأنصاري magana kenan ake cikin masu wanda suka kware cikin sanadi wannan magana ya yanki ya takaita musu wahala kenan wa alqamata bin abi waqas al-laythi al'utuwari almadani karka ji kana nama wani alkama suna da yawa mata fi wilayata abdulmalik ibn marwana ya fada maka lokacin da ya mutu to in akwai irinsu sun kai nawa kana bincike kana bincike shi ga wannan ya mutu lokacin abdulmalik ibn marwana to da shi ake sa'an nan kuma riwayar da ya kawo al'amalu bin niyya abinda ka sani kuma al'amalu bin niyyati alaisa kazalik wa inna ma limri'in manawa kai kuma ka sani wa inna ma likulli mri'in manawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa ila rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha kai kuma ka san aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kaga ya kawo maka ta riwaya da baka santa ba kenan sai ka kara ta akan riwaya da ka sani to in makaranta kake ko aji ne za ka karanta da mutane bayan an rubuta hadisin sha tsawo al-gharib al-hadis al-mufradat innama shi ka sha layi ka ce adatu hasrin wa huwa isbatul hukmi lil fasil mazkuri wa nafyu amma adahu in kana gaggawa kenan zaka tsaya nan in kuma kana son ka ci gaba kasur haqiqi kasur majazi kasur kaza kasur sifa alal mawsuf kasur al mawsuf alal sifa wa yannan duk masaloli masu yawa da ba ba a bukatar su anan inna ma adatu hasrin al a'malu bin niyya shi ka ce al a'malu jam'u amalin wa huwa ma yaqumu bihi al insanu bi a'dha'ihi wa yanqasimu ila فعل وإلى قول العمل إما فعل أو قول لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون عن فهم مفهوم الأعمال والأفعال أنا هذا صحيح مسلمي أي an fahimta ana hada su a ce musu aiki kaulun fi'ilun amalu abinda kake mutum yake yi da gabobinsa sai baki yana cikin gabobin ka shi ya kaɗaita da wani abu daban shi ne alkaulu baki shi ke alkaulu kafa na alkaulu hannu na alkaulu kaza kaza shi ne majazan a sharar tarfi la'aini khifata ahaliha إشارة مأذون لها ولم تتكلم فألقيت أن الطرف قد قال مرحبا فأهلا وسهلا بالحبيب المتيم أم فهمت إنما الأعمال الأعمال جمع أن النية مفرد قابل الجمع بالمفرد وهناك الأعمال بالنيات قابل الجمع بالجمع مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسم آحادا الأعمال بالنيات amma na zaune mu duka mun kai mu nawa mu ashirin ko hamsin na ce ku ɗauki littafanku ku ɗaukowa a'a in an ce kowa kuma ai an bata an bayyana bai ku buɗe littafanku ko ku ɗauki littafanku ko ku ɗauki motocinku muqabalatul jam'i bil jam'i me yake nuna ma'ana kowa ya bude littafinsa kowa ya ɗauki motarsa shine muqabalatul jam'i bil jam'i shine yaqtalil qisma ahadan kowa zai kinai shine al a'malu bin niyyati sai aka ce al a'malu bin niyyati ma'ana kowanne aiki yana bukatar niyya to akwai abubuwan da ba sa bukatar niyya kamar biyan bashi kamar wanke najasa kamar yin tsarki duk sai ai musu niyya ba su da niyya abinda ake bukata a yi su su je wuce an fahimta to amma alwala fa sai da niyya wanka fa sallah fa wayan abubuwa fa har manyan malamai har ibnu taymiya ya ce da Allah zai kallafa bayansa da yin aikin da babu niyya ya kallafa musu abin da ba za su iya ba duk abin da ka san zaka yi shi ba yadda za a yi sai niyyar ta zo ko yaya aka yi sai dai in baka san mece shi niyya ba amma an ka fahimci niyya ita ce abinda za ka fada da bakinka to sai an sha wahala kenan an fahimta abinda ake ce ma niyya shekara tun daga farkon shekara da ka yi sallanka shi ka je kwanta sai aka samu wani wata aka ce a yi tarawihi sai ka ce kai ku shirya min sahur duk waɗannan mai suke nunawa niyan mai azumi mai suke nunawa niyan mai niyan azumi shi yasa ba sai ka ba sai ka ce nayi niyan yin azumi wata ramadan a'a niyya mahalluha alqalb inda ake kulla niyya a zuciya abinda baki ke fada din ba lalle bane ba ma wayan su ba suka ce bid'a ce dalili in ka zo da niyan yin sallar la'asar da ka daga hannu sai bakinka ya ce azahar a cikin zuciyarka da asar bakinka azahar da wani za a yi aiki na zuciya da a ce na bakin na da amfani da ya soke wancan hukunci kenan shi ya zo ya tabbata ke an fahimci matsalar niyya mutane sun sha wahala ciki an sha wahala sosai sosai misali an yi kiran azahar sai kai alwala ka kama hanya ɗanka ƙarami ɗan shekara bakwai ko shekara goma ina ubanka sai a ce ce me yayi me kai ɗanka ya san zaka masallaci kai sallah kai baka san kaje da niyyar sallah ba an fahimta da ka tashi da la'asar tun da azhar hankalinka na ina zaka zo karatu ka ce na yi niyyar zuwa karatu niyya ta kullu ke niyya mahalluha alqalb to manyan malamai da suka zo suna son su sauwaka maka al'amarin niyya sai kuma suka shigar da abubuwa da suke wahal da kai da lalle ne niyan ta haɗu da aikin lalle ne kaza lalle ne kaza lalle ne kaza to sai ya bar kuma fahimtar niyya da zamo tana da wahala amma abin da ake nufi niyya ka san abin da za ka yi to niyya ta kullu ke an fahimta innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa في هذه الرواية وإنما لكل امرئ ما نوى أي دكا متون أي كنش أنا لا أكري دا شيني كوا باش لادا دن يا دن نية دي سياقة فمن كانت هجرته إلى الله ده سبب حديث كنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله wannan magana ce aka karrar aka maimaita to me amfanin ta kenan yace labudda min takdirin huna فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله شرعا وقصدا هل فهمت؟ و... إيه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله wanda duk niyyarsa saboda Allah ya yi ya je kuma ya hadu da manzo Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ma'ana hijirarsa ta auku a shar'ance yadda dace da yadda Allah da manzonsa suka suka wata wani wani takdirin kuma faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi qasdan wa niyatan fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi jaza'an wa thawaba an fahimta wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wanda kuma hijirarsa da yayi ya je ne don neman wani abin duniya a wimra'atin yankihuha ko ya je ne ya nemi aure ya aure ya halatta ya je ko ina ya aure ya tazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to hijrarsa ta danganci abin da ya hijira zuwa in ya samu matan ya aura bukatarsa ta biya in bai same ta ba yayi hasarar lada an fahimta fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to wannan hadisin shine hadisin ake cewa ummu qais mutane to shi wanda ya hijira don ya je ya aure daga makadin ai ba laifi ya yi ba to me yasa aka zarge shi sai aka ce ya shigar da aikin duniya a cikin aikin lahira me yasa mutane sun yi hijira ne zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wayanda suka hijira zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din akwai wata mace da ya fitinu da ita sai ya je don ya same ta ya aura ya shigar da mai cikin me ya shigar da wata manufa cikin to shi ne abin da ya kawo maganar kenan amma in ba ba ba zance mutum ya tashi je maka ya aure haramun ne ai ba haramun ba ne ko to me yasa aka zarge shi ya shigar da aikin duniya a cikin aikin da waɗansu suka yi saboda Allah saboda lahira to ya ce abinda sanadin da muka karanta da bayanin da yayi abin da ya fada ya cika ya cika ko bai cika ba ya cika ko bai cika ba to ya an san ibada za a shiga za a zo imani alwala sallah azumi zakka to shi yasa yace tun daga farko ka gyara niyyarka shi aka fara da innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa to sai ya zo ya ce kitabul imani littafin imani mana zai bayanin al'amuran imani قال الله تعالى هدى للمتقين شريعة ne amma ga masu tsoron Allah me kenan alqur'ani su wane ne masu tsoron Allah allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani da ghaibi duk turawan duniya ba su yi imani da gaibi ba yasa duk su akan bata suke duk wanda ya bi su kuma ya bata wa yuqimuna salata kuma suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna suna bada zakka kuma ina zaka samu wannan ba in ba wajen musulmi ba sai wajen mai imani shi sai wajen mai imani ko yuminuna bil ghaibi sun yi imani da ghaibi menene ghaibi akwai ghaibin mutlaq akwai ghaibin nisbi gaibin yuminuna bil ghaibi sun yarda da Allah saman men sarki ne shi ya halicci kowa Allah shi yana da bayinsa da ya aiko su an manzanni yana da bayinsa da yake aiko su mala'iku yana da littafai yana da sakamako yana da sakayya da zai akwai kuma ranar lahira akwai aljanna da wuta ba wanda ya imani da wannan fa sai musulmi duk hayaniyar duniya din nan wallahi tallahi Allah bai musu muwafakan wannan abin ba kai da kaje kai da kaje kana bin su don ka samu abin da suke ike wajensu sa'annan kuma kai kafi su albarka kafi su arziki kafi su abin fade saboda kai kana neman duniya ne da lahira in duniya ta kiyakarta da lahira su kuwa da duniya ba abin da ke gabansu ba abin da suke so ba abin da suka sani duniyar ma aka ce ya lamuna zahiran min alhayatin duniya zahirin duniya ma suka sani ba hakikanin sa an fahimta to shi yasa ba abin da ke gabansu ya za mu yi mafi kowa kuɗi ya za mu yi mafi kowa kaza abin da muke zo su ba zai yi ba sai mun karyawa ne sai mun kashewa ne sai su yi ba ruwansu ba tsoron Allah ba kunyar Allah ba sa neman lahira ba ta gabansu an fahimta kai kuma ka yi imani da shi bil ghaibi kuma kana tsayar da sallah kuma kana ba da zakka da kai su waye fi wajen Allah kai ka fi su to amma sai ka je ka take komai kuma ka je kana bin su ai an ga abin da ya faru ko sallah da kake yi din nan kullun kunan su take yi ba sa so kullun suna ganin tun daga tun daga rabi'ul awwal rabi'ul thani ba har a fara ramadan kallo ya koma makka kenan da madina har aje ai aikin haji mutane na yi da himma wa ya taba tara irin al'umma irin haka a duniya baki daya kuma ba su da hanyar da za su yi wannan kuma a yi azumi da safe zuwa da rana har shan ruwa mutum an yi an gaji abinda ya kamata kana shan ruwa sai kwanta ka yi bacci har gari ya waye sai kuma ta so a zo za a yi tarawihi raka ashirin su ga mutum yana tsaye yana karanta alkur'anin addinin sadaka ya yi awa ɗaya yana karanta ba kuskure duk yana konansu yana tayar musu hankali su Allah bai musu albarka da za su samu wannan ba kai da ka samu ɗin nan suna jin haushinka duk abin da za ka karanta musu kabi da su wallahi in ba wannan kabari ba in ba abin da ka yi imanin nan kabari ka zo ka bi su ba wallahi ba zan walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millata wa qala Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah madaukin sarki ya fada yace inna dina ko limamin unguwanku yayi karfafa magana ka san magana Allah ce inna dina lallai tabbas dahir babu ko shakka addini inda Allah wanda Allah ya yarda da shi al-islam shine wa shine musulunci wannan musulunci da kuke sakaci da shi don siyasa don neman kudi don neman mulki don neman duniya annabi yusuf kowane ne kai ya fi ka kyau ya fi ka kudi ya fi ka mulki ga ilimi ga annabci ga komai allah ya sa ya zama azizu bisra ba haka bane ba ya zo zama sarkin masar bayan an yi mulkin an yi rayuwarsa kakkab baki daya mata suka ganshi suka manta ma me suke suka yanke hannunsu saboda kyau to me saura mishi yazo ya zauna ce rabbi qad ataitani min al-mulk rabbi ya ubangiji na qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين wannan musuluncin da kai kake wasanni da shi kake sakaci da shi in ka samu kuɗi ko makamin shi ka manta da shi wa ya taba yin siyasa ya zama chairman local government ya zama gwamna zai ce rabbi kad Allah na gode Allah yanzu zan saurayin ibada ne kawai a'a yana gama chairman yana son commissioner yana gama commissioner yana son gwamna yana gama gwamna yana son sanata ko majalisa yana gama yana son mataimakin shugaban yana gama shugaban kasa yana son dawwama don Allah akwai wanda Allah ya jarabe shi da wahala sama eh ba zai yi ba ba abinda ba su tara ba na kudi fa amma yadda kake bukatar kudi haka suke bukatar an fahimta waraditu lakum al-islam dinan na yarje muku addinin musulunci shine addinin da na yarda da shi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani abin ba musulunci ba falan yuqbala min falan yuqbala minhu ba za a taba karra mishi ba yasa duk ci gaba da kasashen turawa suka yi sai dai in Allah yana nufin su da alheri daga baya wannan abubuwa da suke da shi ne su zo su karbi musulunci su zama jagorancin duniya ya koma hannun musulmi kenan in su karbi musulunci to shi kenan sun ci riban duniya da lahira amma in ba haka ba akan wannan hali da suke ciki ba wanda ya kai su hasara ba wanda ya kai su wahala ba wanda ya kai su hasara ba wanda ya kai su wahala an fahimta shekara nawa suna ta kashe dukiya baki daya don su tara makaman nukiliya su tara yanzu sun ga wannan abin kowa ya iya da wane da wane ne su suka iya su tara makamai shi zo su taka muka fitina don ku zo ku sai me da yanzu wane ma ta san wannan sikireti ita ma tana yi wane ma sun san wannan sirri su ma suna yi wa to sai zamana kuma yanzu ana wannan ya zama yana baya-baya to me za a yi to bar su je su so nemi duniya kudi kuma akan rigakafi in suka yi magunguna na rigakafi sai su ce sai su cillocin ruta zai ce ai ga kaza ai ga kaza ai ga kaza amma magani kaza zai magance shi magani kaza zai magance shi kuma su suka yi magani sai ku doki dukiyar ku duk kuje ku saya abinda suke so kudi duniya ban da shi ba abinda suke so duk abinda suna yi abinda suke so an fahimta sa'an nan kuma duk yadda aika yi kabi su fa su ba ruwansu sun gama da kai suna ganin ka kaman gai baka san abin da kake ciki ba suka zo suka koya ma boko kana boko duk boko aka sashe mu karshen shi ba university jami'o'i ba jami'o'in najeriya sun yajin aiki wata nawa ba karatu kuma waɗanda ke ciki wata nawa an daida biyan su albashi mutum da matarsa da 'ya'yansa sun wulakanta su kenan babu wani haƙƙin ɗan adam ko wani daga turai da ya soma baki ya ce ba a yi musu adalci ba a yi musu adalci ba wanda ya ce wannan kuma an san duk mai iyali ya wata biyu uku bai samu albashin shi ba ya shiga wani hali don albashin ba irin na da bai da albashi kana ce kashi biyu ne bisa uku kamar kashi ɗaya bisa uku haka ake yi kowane wata ba za ka yi canja albashinka ba za ka bar wani ce ka kai banki ka aji wata ɗaya wata biyu har wata goma sha biyu ba shekara ba kenan to kana so ka aurar da yakka ga shi na reserve za ka yi kai kai kake so ka yi aure ga shi na reserve za ka yi kai kana so ka za ga shi na kana da za ka sai matan canza matan ka kujeru ne da meye ga shi akwai reserve yasa kana cikin kwanciyar hankali ba ka cikin tashin hankali duk abin da kake son bukatan ka lissafi kake wata shida ina da kaza shekara ina da kaza zan ɗauka to sai aka waye gari albashinka bai isan kama a wata kuma ga larurori akan mutane zai aure zai aure da yansa zai aure ɗansa zai karatu yaya zai ina zai samu wannan kudin sai kowa ya shiga tashin hankali kowa ya shiga tashin hankali sa'annan dukiyar kuma duk aka kai wani wuri aka taskace a wani wuri kuma aka zuwa na neman babu ba a samu to sai suka manta cewa rayuwar nan tana da ka'ida rayuwa tana da ka'ida ba ka barin mutum ya shiga halin da zai zo ya fito na fito da kai to baka da mutunci kuma shi sa ya za a yi a gyara rayuwar to shine nasullaha fa ansahum anfusahum sun manta da shari'ar Allah sai Allah ya kyale su suna ta wahala a dauko wannan shirin a dauko wannan tsarin duk ba sa biyan bukatu ba biyan bukatu a ciki balle su biya a ɗauko kaza a ɗauko kaza duk wanda za a ɗauko ƙwararre ne wajen a takura ma mutane duk matsaloli da aka kawo ba a taɓa rore matsala ɗaya ba kullum kirkiro su ake ta yi an fahimta yasa duk wanda ya bi bature ya bi ya bata ma kanshi kana da abin da ka gata wajen iyaye ka addinin musulunci ka je ka koyi abin da suke yi saboda ka tafiyar da rayuwarka a duniya ka koyi addinin da ka gada a gidanku a garinku a ƙauyenku ka kare imani ka don da shi zaka je ka hadu da Allah an fahimta to kai ka ci riba hadisi na biyu qala akhbarana abu tahirin muhammad bin ali bin muhammad bin ali bin buwaihi az-zarradu al-bukhari ya gama maka bincike kenan قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزائي قال حدثنا أبو سعيد أبو سعيد الهيثم ابن كليب ابن سريج ابن سريج بن معقل الشاشي قال أخبرنا قال حدثنا أبو أحمد عيسى بن أحمد الأسقلاني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كحمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر ابن يعمر قال يتي كان أول من تكلم في القدر فركم وندي مغنى أتين قدر القدرية كنا يعني بالبصرة أكسن بصرة معبد الجهني شيني معبد الجهني فخرجت أنا وهميد بن عبد الرحمن نريد مكة سيمك افتني دواء النمتاني زام مكة فقلنا سيمكتي لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه أما يقول إنا ما دا زامو هذا دا وني صحابي وتنبيش game da wannan abin da wanda yake fada la qadara falaqi falaqina abdullah ibn umar muna tafiya sai ga abdullah dan umar faktanaftuhu ana wa sahibi muka kama shi ni da wannan abokin tafiyata ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi ɗaya na dama ɗaya na hau fa'alimtu annahu sayakilul kalama ilayya sai na san cewa Abdullahi dan Umar zai ce min ni nayi magana fa qultu sai na ce aba abdurrahman aba munada bi harfin nida'il mahzuf aba abdurrahman munada mudaf munada mudaf kenan ko innahu qad zahara qibalana nasun yataqaffaruna hadha al-ilm ai abin da yake faruwa shine waɗansu mutane sun bayyana a wajenmu suna bibiyan ilimin wa yatlubunahu suna neman ilimi yaz'umuna Allah qadara suna riya cewa babu qaddara innamal amru unufun ai al'amari duka farawa ake mana mana abin da ya faru yanzu Allah bai tanaje shi tunki da ba yanzu ya sani yanzu shi ma isin yanzu ya faru eh hala shi abla dan umar ya ce fa'iza laƙita ula'ika in ka hadu da waɗannan mutane fa'akhbirhum an minhum bari'un ka ce musu ni na barranta gamarin aƙidansu wa annahum ni bura'un su ma sun ba ni ba su sa'an nan sai ci gaba da cewa wallazi nafsi biyadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa lau anna li ahadihim mithla uhudin zahaban da a ce masu wayannan aqidan da a ɗayansu yana mallakar zinariya kwatankwacin dutsen uhud fa'an faƙahu fi sabilillahi ya ciyar da wannan dukiyar duk baki ɗaya saboda Allah ma qabilallahu minhu shay'an hatta yumina bil qadari khairihi wa sharrihi har sai ya yi imani da kaddara mai daɗi ko mara daɗi sun makala sa'an nan sai ci gaba da cewa haddasa na umar bin al-khattab قال يتي بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منا زوتنا منا زونه جنب منزon Allah sallallahu alaihi wasallam iz aqbala rajulun shadidu bayad thiyabi sai ga wani mutum ya zo mai farar tufa shadidu sawadi sha'ri ga gashin shi baki ba alaman matafi ne don ba kura matafi don yanzu za ga rigar shi da kirbi komai shi yayi kura wannan gashi nan kaman yanzu aka aka kaman yanzu aka bin nan shi ma yura alaihi asarus safar ba shi da alaman matafi wala ya arifuhu min na adun kuma ba wanda ya san in ba matafi ba ne to madina mun san shi kenan in kuma ba mu san shi ba to matafi ne gashi ba alamar tafiya tare da shi al'amari ya shige musu duhu kenan ko fa aqbala hatta jalasa bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa rukbatuhu tamassu rukbatuhu sai yazo ya zauna kusa da manzon Allah guyuwarsa na dab da guyuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala sai ce ya muhammad ba wanda zai faɗi wannan a cikin madina to wannan ya sun fara ganin alaman wannan zubako ne ba mutumin madina ba ne ba wanda zai ce ya muhammad akhbirni anil islam ka sanar da ni mai musulunci wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ka shaida cewa la ilaha illallah la ma'abuda haqqun illallah babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah muhammad tauhidul uluhiyya kenan muhammadun rasulullah muhammad ibn abdullahi kuma manzon Allah ne jakadar Allah ne na farko tauhidul uluhiyya na biyu tauhidul ittiba' yadda ka kadaita Allah da biyayya haka za ka kadaita manzo Allah da ibada haka za ka kadaita manzo Allah da biyayya sai abin da ya ce ma za ka bauta ma Allah da shi to wace dilala ke tsakanin la ilaha illallah muhammadu rasulullah anwa'u dilalat sharu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah nace ashhadu an la ilaha illallah yatadammanu zalika anna muhammadan rasulullah dilalatu tadamun kenan to dilala ke cikin muhammadun rasulullah ya ce muhammadun rasulullah dilalatul iltiza in ka ce muhammadun rasulullah ya zama min zalika allah ilaha illallah anuwa dilalatul waƙiyya kenan dilalatul iltiza dilalatul tadammun dilalatul wa tuqimus salata ka tsayar da sallah wa tuti zakata ka bada zakka wa tasumu ramadana kai azumin watan ramadana wata hujjul baita in istata'ta ilaihi sabila wa qala sadaqta yace ka fadi gaskiya daidai haka ne haka abin yake fata'ajjabna min su'alihi wa tasdiqihi sai muka yi mamaki mutum dai in yazo yana tambayin abu bai san ci bane kuma an fada masa sai ce haka al'amarin yake a to ina ma na wannan tambayar thumma qala sannan sai ce famal imanu to menene imani qala an tu'mina billahi وحده وملائكته ورسله وبالبعث بعد الموت duk ya sawa kutubi haka ne? waljannati wannar ai imanin ke nan billahi wa la'akata wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir kai imani da aljanna da wuta وبالقدر خيره وشره هذا محل الشاهد وبالقدر خيره وشره فقال صدقت ثم قال فما الإحسان هكذا تمنين إحسان قال أن تعمل لله كأنك تراه أبدا كسان شيني أن تعبد الله كأنك تراه ما يتي أن تعمل لله كأنك تراه ayyuhuma ausa wanne ne yafi fadi an ta'budu Allah ka annaka tarahu an ta'amala lillahi ka annaka tarahu eh ya zaka shi ba shi da shi ba shi da yanci ne an ta'budu Allah ka annaka tarahu wannan riwaya an ta'amala lillahi ka annaka tarahu wanne ne ya fi kai matuka wanne ne ya fi faɗi an tamala ina an tabuda sun janye to me yasa eh an ta'amala lillahi ka annaka tarahu aka ce an ta'budu Allah kaga ibada ce ta shigo sai ka dauka sallah azumi zakka su ne ibada amma ka ce an ta'amala lillahi kai aiki duk aikin da zaka yi kai shi dan wa ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin shi ai Allah yana kallon ka to me ya amfani rashin don kai ba ka ganshi ba sai mai tunshi yana kallon ka yana ganin ka don kai ba ka ganshi ba sai mai kenan ha sai kai aikin yadda ya kamata kowane aiki ba al'amal ba mun ce al'amal والقول والفعل با القول والفعل دكان سن هذا سمو العمل القول بالفم يختص الفم بالقول سوران غبوبي كما الفعل كو ده القول والفعل دكان هذا سن زمو مي العمل هل فهمت قال صدقت يتي هكا ثم قال فاخبرني عن الساعه to ka sanar da ni as-sa'a al-mufradu huna qiyamu as-sa'a yaushe za ta tashi al-qiyama wannan duniya yaushe za zo babu ita an koma lahira fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal mas'ulu anha bi a'lama biha min as-sa'i ai wanda aka tambayan bai fi mai tambayan sani ba duk dai da muke a cikin rashin sani qala kuma yace sadaqta ka san ba sani ba ka tambaye ni قال فأخبرني عن أمارتها توك سندني ميتيتي على مؤمن تاشن القيامة قال سيتي أن تلد الأمة ربها وأن ترى العراة الحفاة رئاء الشاي يتطاولون في بنيان المدر المدر الطين قال صدقت إتي كافر الأسكيا ثم انطلق فلما كان بعد ثالثة باين كوانا أكو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زون الله صلى الله عليه وسلم يتيمي يا عمر هل تدري من الرجل عمر كاسم متفين نان دايزو شكرن جيا قال قلت الله ورسوله أعلم قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دي أمر دينكم وما أتاني في سورة إلا عرفته فيها إلا في سورته هذه yace duk bai taba zuwa min ba sai na gane shi amma wannan zuwan da yayi ban gane shi ba don ya zo da sifar dan adam da mutum ne aksar ma yace yana zuwa ne sifar dhihatu bil sa'ib al kalbi wannan bai zo bai ba da wannan sifa ya zo ba kenan هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن كهمس maganganun da aka wuce zai zo so muke fassara da kanshi don ya yi alkawari muna son mu tabbatar da abin da ya fata fada ya cika ko? lokaci ya cika? gobe za a ƙarasa ko? dukkansu duk wani littafi da aka zo za karanta sai kaga ƙarin fa'ida a ciki kafin a sa sunan darimi wa ya san darimi a kan amma kafin a gama mukaddiman darimi sai da kowa ya me ya jinjina masa to haka shi ma sharh sunna al-imam al-baghawi za a ga matsaloli manya-manya wanda ya kare ɗaliban ilimi za su fa'idantu da shi a cikin maganganunsa a cikin iliminsa ya fara ya cika alkawarin da ya yi to sai ma ka ji fassarar da yake makalmomi tukun za ka yi mamaki an fahimta jiya wancan sati aka sauci sunan da darimi to karshen karatun ana duk abinda muka karanta ciki daidai muna roƙon Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure saboda karancin ilimi da jahilci da karambani duk Allah ya gyara mana ya yafe mana wannan abin da saboda wani lokaci ana yi a gaggawa ana yi a gurguje ana tafiya an fahimta ya Allah madaukakin sarki wannan kasa kasar Kano Allah ka kare ta kasar Kano ta zama gatan musulunci kuma garkuwar sunna babu inda aka karanta littafi ɗaya biyu uku hudu har takwas gashi an shiga na tara sai kano ba najeriya ba ina sama west africa duk ba inda aka taba yin wannan kano kadai allah ya keɓance ta da wannan darajar da falalar saboda Allah ya san abin da ya aje a Kano ya san mecece Kano ya san wacece Kano wace wake Kano sai sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare ta ya ba ta lafiya da zama lafiya ya kara albarka a cikin ta ya farfado da kasuwanci ya sa albarka a cikin albashi da kasuwanci da mai duk baki da duk wata rigima Allah ya kiyaye ta ya kiyaye sauran arewa ya kiyaye Najeriya ma duk baki daya Allahumma hadina fi man hadai وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم أسألك سائلك ni na kashe ta ban sayin da aka yi fita shi
ya fashe